بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقوا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدي من الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير a baya da yake an yi maganar tafiya jihadi shi kuma alkur'ani kullum ya maganar zuwa yaƙi zai ce jahidu bi an walikum wa an fusukum ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku to yana buƙatan bazal dole ne sai mutum ya yi bazalul mali wa nafs dole mutum sai ya miƙa rai ya miƙa dukiya to tunda a baya an gaya mana an buga yakin urdu allah ya ga waɗanda suka yi miƙa rayukansu da dukiyoyinsu a wajen yakin da kuma da suka yi rowan rayukan nasu da dukiyoyinsu su ne waɗanda abdullahi bin ubayi bin salul ya ja su mutum ɗari uku ya koma da su gida wanda ba su je yakin ba washe gari da suka kawo rayuka da dukiyar ma a hamra'ul asad suka ce za su je annabi ya ce ba a bukata wanda suka ji yakin jiya kawai da su za a tafi to tun da hakan ne shine wannan aya take magana bayan ta yi magana an yi magana munafikan a baya take faɗin wato idan rowar rai ko rowan dukiya ya sa suka fita suka bari aka je suka ƙi zuwa yaƙi ko da aka je suka kwaso jama'a suka dawo gida suna cewa lau'a ɗa'una ma ku waɗanda suka je ya kashe sun mada sun bi shawarar mu da ba kashe su ba to in wannan ne ya jawo ruwan rai da ruwan dukiya wala ya su ban nan lazina ya kalu da bima a ce mun lawa min fadli ko da wasa kada waɗanda suka yi ruwan abinda Allah ya ba su kyautansa su ɗauka wannan ruwan zai kai su a baya su waɗanda suka ba da rayukan nasu da dukiyansu ba su ne aka ce musu wala ya su bannan lazina ba a'a mu da muka saura a duniya mu ne aka ce mana wala ta sabannan lazina utulu fi sabilillahi amwata kada ku yadda ku ɗauki waɗanda aka kashe a wajen yaƙin nan kamar sun mutu ba su mutu ba bal ahya'un rayayyu ne inda rabbin yurzaquna akalla su mun ji nasu Allah ya ce mana kada mu ɗauka a rai ma sun mutu suna nan da rai ba su mutu ba to ba faɗi su kuma waɗanda suka yi rowan rayukan nasu da dukiyar nasu suka ƙi zuwa yakin udu ba waɗanda suka gudu tare da abdullahi ubayyin su kuma me za a ce su ba mu ne aka ce kar mu zata ba su da su ake magana tun daga sunan aka ce wala ya sabu nan da zai yankalu da bima a ce mullahu kada waɗannan da suka yi rowan dukiyarsu abinda Allah ya ba su na dukiya in kuma na rai ne wajen zuwa jihadi din huwa khairan lahum kar su dauka alheri ne a gare su a'a bal huwa sharrun lahum wannan sharri ne a gare su sai tsawwakuna ma bakilu bihi yawmal qiyama hakika Allah zai rataya musu abinda suka yi rowan sa na dukiyar nan a wuya a filin alkiyama su zo da shi akwai hadisin abdullahi ah, hadisin ah, abdullahi mas'ud radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man ata'ahu Allahu malan falan yu'addi zakatahu ah, mustila lahu maluhu shuja'an aqra thumma yudawwaqu yudawwaqu ala unqihi auka makalin ma za ma'ana ya ce idan wanda Allah ya bashi dukiya bai fidda zakkan dukiyan ba ran lahira za a tara dukiyar a maida ta kamar wani katotin maciji wani maciji wanda bai da gashi kwata-kwata katon maciji a kewaye masa da shi a wuya a wata riwaya ta abu yana cewa macijin sai yana bude baki yana tura harce cikin harcen shi mai dukiya in yi masa magana ce ana maluk ana maluk ana kanzuk ana kanzuk ni ne dukiyanka ni ne dukiyanka ni ne abin da ke kake adanawa ni ne arzikinka da annabi ya faɗi haka a ruwan ibn mas'udin ke nake falamma qala zalika tala alaina misdaqahu min alqur'ani wala tasab wala yahsabanna allazina يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض idan suka yi wa Allah ruwan dukiya ba su bayar ba to in su rike dukiyar za su faɗi su mutu in ma wani ya gada shi ma zai faɗi ya mutu in wani ya sake gada zai faɗi ya mutu haraje inda inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'una walillahi mirasu samawati wal ard Allah shine mai gadon sammai bakwai da kasai gaba daya in yace ka kawo girma da arziki ya ninka maka shi a lahira ya biya baka bayar ba to ka boye ka ci gaba da boya zaka fadi ka mutu magajin kama ya mutu har a barwa Allah kayan sa daman shi ya bayar sai zama a ba a badin ba kuma ya zo ya gaji kuma ba a da lada ga kuma zunubi a lahira amma in an bayar din shi kenan sai zama an fiti kenan walillahi mirasu samawati wal ard Allah gadin sammai bakwai da kasai duka wato nasa ne kowa zai wuce bar Allah wallahu bima ta'amaluna khabir wallahu bima ya wallahu bima ya'maluna khabir haƙiƙa Allah yana sane da abin da suke aikatawa shi khabiru yafi basiru wato an ce wallahu bima ya'maluna basir Allah yana ganin abin da suke aikatawa amma an ce wallahu bima ya'maluna khabir shi dangane da Allah duk ɗaya ne amma a luga in an ce khabir to shi ba wai gani ba ne shi nasa experience amma basir kuma gani ne ka ga abu amma an ce kana da khibra kan abu ka san shi ciki da waje kenan ba maganan ka gan shi ba ne maganan ka experience ne ka kana da khibra kan abu
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
aka shiga musulunci kana jin hausa? kana jin hausa? a ganin ka haka no just one finger ake la ilaha la ilaha إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أبونا كفر عشيني ka yadda tun daga zuciyarka har bakinka ba wani sarki ba wani ubangiji da ake bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shine mai sama shine mai kasa shine mai komai shine mai kowa sannan kace kuma ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawon Allah ne manzon Allah ne alaihi salatu wassalam shine Allah ya koyar wannan addini musulunci ka yadda sannan ko kace ka yadda annabi Isa ba dan Allah bane bawon Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya yi shi da uwa ba uba yadda ya adam ba uwa ba uba ya hawa'u da uba ba uwa mu kuma yi ba uwa ba uba shi kuma Allah bai da komai bai da na saman bai da na ƙasa ba iyaye ba yaya su ba na wata ala ka yadda ka yadda to daga yanzu ka zama musulmi alhamdulillah akwai wanka za a ji a guda maka yadda ka je kai wanka kuma wannan wanka duk lokacin da ka kwanta da matanka in ka yi aure sai ka yi wannan wanka ka yi sallah ko kai mafarkin mata in wani abu ya zuba jikinka sai ka yi wankan sannan ka yi sallah sannan akwai sallah biyar za a gwada maka sannan akwai muna fata Allah ya baka dukiya ka fi da zakka sannan kuma za ka kame baki ba za ka sha ruwa ba har rana ta faɗi da niyan za mu ƙarasa wannan azumi da da kai sannan kuma akwai muna fata Allah ya baka dukiya ka je kai aikin hajji sannan daga yau duk abin da bai dake wurin musulmi kama bai dake wurin ka kaman cin nama adade kaman shan giya kaman neman matan banza wannan ke da yau duk musulmin duniya gaba ɗaya yan uwanka ne menene sunanka na eh good luck good luck good luck wani suna kake so na musulmi yanzu na ha hau da ba suna bane wani suna kake so na musulmi hmm? ba suna auda ba eh abdullahi to sannu mana abdullahi muna ka murna ka zo musulmi gwada maka yadda za ka yi wanka sannan kuma a gwada maka yadda ake sallah ka jihu muna ka murna sai dawo لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقدموا الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا وأن آية تاسوكني akan sayyidina abubakar radiyallahu anhu tsakaninsa da wani bayahude ana ce masa fanhas ibn azura shi wannan bayahude wata sayyidina abubakar ya zo wucewa ta inda wurin makarantarsu take ta yahudawa wurin inda suke zaune a nan midras ɗinsu to da ya shiga wurin sai bai hude yake ce masa abubakar in dai abinda annabinku muhammadu ya zo da shi gaskiya ne ya nuna ashe allah matalauci ne mu ne mawadata don a cikin saƙon da ya zo da shi yana ce muku manzan labi ya ƙidullah ƙaddan hasan wa zai ba wa allah rance rance mai kyau allah zai biya shi a lahira to ba mai neman larance kuma sai matalauci to idan kuwa haka ne to lallai ya nuna kenan a uzubillah in ji shi allah matalauci ne mu ne mawadata in ji bai hudan da ya faɗi wannan magana sai sannan abubakar ya ɗauki hannu ya kwaɗa masa mayi da ya kwaɗa masa mayi sai ya je ƙara wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya abul qasim ga mutumin ka ya mare ni kuma alkawarin zaman lafiya muka yi da kai cewa ba mai cutan wani ba mai wannan din wani annabi sallallahu alaihi wa sallam yasa aka kira sayyidina abubakar ya tambaye shi ya aka yi sayyidina abubakar ya mai da magana yadda ta faru to da ya mai da magana cewa sallallahu ga abin da ya faɗa ba yau da ce ƙarya ne shi bai faɗa ba to shi sai Allah ya saukar da wannan ayi ce a'a ai ba abubakar kawai ya ji lokacin da ya faɗa ba ni ma Allah na ji lokacin yace laqad sami Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya hakika ubangiji Allah ya ji lokacin da yahudawa wannan bai ya faɗi suke cewa inna Allah sani Allah faƙirin mabukaci ne wa nanu abniya mu ne mawadata Allah ce ni ma na ji yadda abubakar ya ji har yayi mari haka ne lalle ya faɗa ni ma na ji ina shaida wato kama an ce ina shaidan abubakar cewa bai hudun ya faɗa sai Allah ya ce gani sai Allah ya ce gani saukar da ce lalle Allah ya ji an yi wannan sanattu ma qalu za mu rubuta abinda suka faɗa kuma wannan ba shine laifin su na farko ba wa qaddamul anbiya bi ghairi haqqin sun sha kashe annabawa ma ba tare da wani dalili ba wa qaddamul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu zuqu azabal hari wato kashe annabawa ba wai yahudawan madina ne suka yi ba amma kakanninsu ne suka kashe annabawa da dama su suka yanka annabi zakariya suka raba shi da zarto gida biyu suka yanka ɗansa annabi yaya suka yanko kansa a kwano aka kawo sarki lokacin da mace ta bashi biya shi ba saraken ta nemi lalata da shi a ya nemi lalata da ita ta ce ba za ta yadda ba sai an kawo mata kan annabi yaya ba sarake ce ta nemi wani abu daban ta ce a'a ita wannan kawai take nema so sai aka faɗa ne aka ji aka yanko kansa shi ko annabi zakariya sun bi shi daji ya su kashe ya samu bishiya ya ce ta tsagi ya shiga ya shiga bishiyar ta rufe shi da ta rufe da suka zo suna neman sa sai shi ya nuna musu rigarsa to da suka ga rigan sai da suka ga rigan sai suka sa zarto tun daga sama saman bishiyan har ƙasa suna yankawa suna yankawa suna yankawa har suka iso kansa Allah ce bai yadda ya motsa ba ya haƙura har suka raba shi biyu da zarto to shine bayan nan sun taɓa kashe annabi arba'in rana guda annabi sama da arba'in a nan jerusalem waɗansu mutane sama da ɗari suka tashi suka musu wa'azi ku daina ai bai kamata ce kun kashe annabawa ba suka su ma mutane suka yanka su sun taba yanka annabi sama da saba'in suka buɗe kasuwan gari suka ci kasuwan garin da yamma kaman ba laifin komai ba to waɗannan kuma jikokin waɗanda suka kashe annabawan ne sai Allah ya ce ai ba yau suka fara ba sun sha kashe annabawa ma don haka da wancan laifin da wannan duk za mu haɗa mu rubuta za mu kama su da shi sannan cewa kakanninsu sun yanka annabawa su ma kuma ba su ga laifin abin ba suna ganin abin kamar daidai ne su jikokin to sun yadda kenan domin duk wanda ya karara laifi shi ma yana da yana da wato in an yi laifi ya yadda da laifin shi ma yana cikin masu alaki kenan wa kallahu lan biya bi gairi haqqin wa naqulu zuqu azab al a za mu gaya musu alahira mu ce musu zuku ku dandana azab al azaban wuta mai ci balbal wato ba a ce ma wuta hari sai in mai tashi balbal balbal haka wacce take da iltihab
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس, ليس بظلام للعبيد
آه ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد idan suna kone wannan Allah ce za mu gaya musu a harshen mala'iku cewa wannan shine abin da kuka gabatar da ma kaddama ta ku shine abin da hannayenku suka gabatar wa annan shi Allah laisa bi zallamin lil abid ba mai zaluntan bayi bane anan Allah ya ce abin da hannayensu suka gabatar wannan hujjoji da irin waɗannan ayoyi su kadariyawa ke hujja da shi suke babu kaddara kowa ka ga aiki Allah ma ce zalika bima qaddamat aydikum waɗannan su ne ayyukan da kuka aikata sakamakon ayyukan ne muka ba ku to suka ce ba kaddara shi farkon abin da ya kawo kadariyanci kamar yadda aka sani bayan shi'a bayan kawarijawa bayan murji'awa to murji'anci shi ya haifar da jabariyanci tunda murji'anci yana nufin rikicin tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya duk an mayar wa Allah an dangana an jingina wa Allah Allah yadda ya ga dama su dai ba su shiga ba da farko mataki ne da manyan sahabbai suka dauka ba da sunan aqida ba da sunan mumun barwa Allah lamarin nan ba ma su mu shiga kowane bangare kamar su Abdullahi ibn Umar kamar su Usama ibn Zaidin kamar su Sa'd ibn Abi Waqqas kamar su Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu jami'an su ba su shiga bangaren sayyidina Ali ba ba su shiga bangaren Aisha da Talha da Zubair a yakin Jamal ba haka ma yakin siffi to sai daga baya abin ya ta ɗauri ya wuce mataki na guda ɗaya ba ya zama wato aƙida mai zaman kanta ba wannan sabbai su sun wuce ma sai wannan ya haifar da jabariyanci sai aka ce ai ba ma rikicin ma'auya da aliyu ba komai ma an mero Allah ai a insanu majburun ala amalihi dan adam bai da wani abu nasa ai duk abin da kaga yayi to haka Allah ya bai da zaɓi dan haka duk abin da dan adam yayi wato Allah wato kaman biro ne alkalami ne a yi rubutu da shi ba za a kama alkalamin a hukunta don ya ɗan yi rubutu da shi ba saboda bai da zaɓi nasa na kansa amma sai dai wanda ya rubutu shi za a kama a hukunta to haka ɗan adam yake tsakaninsa da Allah ko kaman gashin kaza ne a sako shi a iska yana da zaɓi ta ina zai sauka yana da zaɓi kuma in yi sauka wani waje sai a kama shi a hukunta ya ce wa ya sauke kanin eh suka ce ya kada ada yake anun Allah ya duk yadda Allah ya ga dama yake yi da shi sai suka yi ta miyagun ayyuka na sakon Allah komi aka tambaye su me yasa sai ce ina ai Allah ne ya ga dama ma tasha'una illa insha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa insha Allah inna Allah kana aliman hakima wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ba ku da mashi'a ta ku sai ta Allah sai abinda Allah ya so zai faru Allah shi halicce ku da aikin ku haka dai suna ta hujja da wannan ayoyi ana cikin haka sai abin ya ɓata wa al'ummar musulmai rai da ya ɓata musu rai sai waɗansu kuma da suka zo mai da martani sai suka wuce iyaka suka ce ai abinda kuke na sabon Allah nan ku ce haka Allah ya kaddara ƙarya kuke kai Allah ma bai taɓa kaddara komai ba kowa ka ga ya aiki shi ya aikinsa suka ce ba kaddara Allah ma bai san ɗakin ba uzu billahi wai sai da aikin ya faru shi ma ya gani shi dai nasa kawai zai hukunci a kai ne sai aka kira su kadariyawa don sun ce ba kaddara to waɗannan aka ce su kuma ina hujjan suke kici alqur'ani qur'ani ne ke ta kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta yi da shi za a kama a daure ta a daure wato a kai ta lahira a hukunta ta a kai wato kullum ri'in bima kasaba rahinin zalika bima qaddamat aydikum bima jazaa'an bima kanu ya'malu wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum cewa duk abin da suka yi su suka yi abin su Allah ce da shi a kansu zan hukunta su ni ban zalunce su ba inji Allah don haka Allah bai kaddara komai ba suka ce su jabariyawa na farko suka ce duk wanda ya mutu yana musulmi komin sakonsa aljanna yi saboda ba abin da zai kai shi wuta tunda duk abin da ya aikata Allah ne ya hukunta kuma yana da imani kafiri ran ce musulmi yasa sai ce a yanzu kafiri in aka samu kafirin da bai taɓa shan giya ba bai taba yin zina ba bai taba wani lalata bai sata bai cuta ya yi ta gina masallatai ya yi ta biya mutane umra da haji ya yi ta yin aikin alheri amma ba musulmi bane in ya mutu zai je aljanna zai je saboda me ba imani ko saboda ba imani suka ce haka shi ma mumuni kenan shi ma komin yawan sakonsa komin barnansa komin menene in dai akwai imani shi ma ba zai je wuta ba kaga yadda suka raba maka abun biyu sai ka rikice ka dauka da gaske ne a to me ya na kafiri zuwa aljanna shi ma ya ta aikin alheri ba imani to ashe kenan aikin banza ba zai bar mumini shi ma ya wuta ba dan me dan akwai imani da hujja ku zuwa kawo ayoyin qur'ani wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da sauransu ma sha'un illa insha Allah rabbul alamin da irin wannan ayoyi na mashi'a to sai aka samu a wasil ibnu aba ya tambayi al-imam al-hasan ibnu basri radiyallahu anhu yana wa'azi a masallaci yace masa alakafat ta malam ne hukuncin musulmin da ya tuba yana sabon Allah bai tuba ba jabariyawa dai sun ce matukan da imani dan aljanna ne kadariyawa sun ce matukan kadariyawa sun ce komin imaninsa in ya mutu yana sabon Allah wuta zai je kaman kafiri ai ba marban mai sabo da kafiri kafiri ma an ce karkai ne yayi kafirci shi ma musulmi na laifi an ce karkai ne yayi laifi duk sunan su laifi zaka fi kan wuta ne suka ce ga kuma hujja alqur'ani qur'ani yace man yasillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilhu naran khalidan fiha bai ce wa man yafur billahi ba wa man yasillah wanda ya sabi Allah ya ketare iyakan Allah to lalle za mu dauke shi mu jefa shi a wuta zai kuma dawwama a ciki bai ce kafirci ba sako yace wa man yasillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidina fiha abadan hatta idza rawu ma yu'aduna suka ta hujja da wannan ayoyi to sai wannan malamin da aka tambaye shi ya san albasari sai kafin ya bada amsa wanda ya tambaye shi ya tambaye shi kan ya bada amsa sai almajirin sawasu ibnu abba sai ya daga hannu yace ni a wuri na musulmi wanda yake sabon Allah bai tuba ba in yaje lahira wato ba za a ce masa kafiri ba don yana da imani ba za a ce masa mumini ba saboda ya wuce yana sabo sai dai a kira shi fasiki in yaje zai zauna ne fi manzilatin bainal manzilatayn masauki tsakanin masauki guda biyu na tsakanin kafirai da muminai amma in yaje zai je wuta amma wutarsa ba ta kai na kafirai zafi ba yana ba da amsan nan bai zauna inda yake ba sai tashi ya koma wani wani sako a masallacin sai ya zauna waɗanda amsan ya birge su a gaban malam sai suka tashi suka je suka kewaye shi a nan sai malam ya dube shi ke in ita zala na wasil wasil ya kaurace mana ya fita cikin mu to daga nan sai aka kira su mu'tazilawa saboda malamin su ya ce ita zala na wasil to haka dai to amma wannan duk ba hujja ba ne cewa mutazilancin ko jabariyancin ko kadariyancin ba su da hujja abin da yake akwai shine su mutazila sai suka ce inna allaha la yuridu sharra inna allaha yuridu khaira wa la yuridu sharra bin da kaga alheri Allah ne ga dama amma in kaga sabon Allah wato Allah ya kaddara alheri amma bai kaddara shari sharri kan da shaitan da shi mutumin suka haɗu da nafsu suka kaddara to inda maganar take shine Allah ya so ayi alheri sai shaitan ya so ayi sharri sai sharrin ya faru an yi kokowa wa ya kada wani kenan zai yi a kada Allah a cikin mamlakarsa ba zai yi ba a ji dole ka yadda komai Allah ya kaddara amma kuma zai hukunta mutane idan ka je lahira ka ce Allah ka Allah ai wannan sako da na aikata na aikata dan kai ka kaddara ba yadda na iya tunda kai ka kaddara ko ban da nashi Allah ce to tunda da mun ka saba karban kaddara tun a duniya da na kaddara sharrin ma ai baka mun taurin kai ba ka bi ko to ga wata kaddara ma ita ce wutan jahannama ita ma sai ka bi domin inda na baka ikon taurin kai a duniya ma wancan kaddaran na sako to da yau ma zan baka ikon yi min taurin kai na shiga wuta amma tun da kamun biyayya kai wancan kaddaran biyayya da man ɗabi'ar ka ne to nan ma ga wata kaddara ita ma jahannamar kaddara ce shiga kuma dole ya shiga kaga shi kenan an kama shi da hujja eh Allah kai ka kaddara eh ni na kaddara amma tunda na kaddara ka kasa kaucewa abun tun a duniya ashe jahannama ba za ka iya kauce mata ba ai nan a daira fassara abin da aka yi a duniya ake yi lokacin da kake sabon aikin wuta ne kana wuta ne lokacin kana sabon baka sani ba amma yanzu fassara hal yanzu ne illa ta'wilahu yawma yati ta'wilu yaqul ladhi yusmika laqad ja'a rusul rabbina bil haqq ai an zo laira ana kwance kayan da aka aikata a duniya ne kowa ya ga kayan a zuba ba wai sabo bane jahannama a yanzu ne da a'a jahannama malamai a rufe suna cewa a lokacin da kai sako lokacin ne ka shiga azaba in an je laira wajen jahannama wato kamar aidin ake sawa akan gulando wanda aka yi ka san mutum zai ta ihu za a sa masa maganin aidin ko akan ciwo to in dai bai ihu ba kuwa a lokacin da yake sabo bai kamata ya ihu a wutan ba ma sai ya karba ذلك ما قد وجدوا أن الله ليس بظلام للأبد بامي ظالم باين سبعين الذين قالوا إن الله عد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم إن كنتم صادقين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ولقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين wannan kuma ta sauka kan kabul al-ashaf da shi da finhas ibn za ibn azura din da sauran yahudawa suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce ya Muhammadu ka ce Allah ne ya aiko ka to mu dama Allah ya riga ya alƙawari da mu cewa duk wanda ya zo wani annabi kada mu yadda annabi ne sai ya kawo hadiya ya ɗaura ya ajiye akan wani tudu wuta ta zo daga sama ta zo ta cinye idan wuta ta zo ta cinye to sai mu yadda lalle annabi ne na daɗe daga wurin Allah to in kana son mu yadda da kai kai mana haka to bayan kuma su sun sani su yahudawan lalle Allah ya gaya musu haka amma dangane da annabawan da suka zo kafin annabi Isa aka ce musu banda annabi Isa banda annabi Muhammadu su waɗannan in sun zo ba za su zo muku da wani kurbani ba sai sun kawo kurbani wuta ta sauko daga sama ta ci ba a'a da sun zo kai ku imani annabi kan me na bukatan wani kurbani ya ajiye muku wuta ta ci bayan ga siffofinsa a taura har da launin yadda farinsa wani irin fari ne ma farin nasa ya idanunsa suke ya kalan gashinsa yake ya ya tsawonsa yake ya komai nasa kwana nawa zai a duniya shekara nawa zai a makka ya karo zuwa madina duk an rubuta muku filla filla a taura to me magana kuma kawo qurbani ai magana qurbani bata taso ba allazina atayhum kitaba yarifuna kama yarifuna abna'ahum wadanda muka ba littafi ai su san ka ya rasulullahi kaman yadda suka san ƴaƴansu abdullahi sallallahu yace wallahi ni na san annabi ma fiye da yadda na san ƴaƴana yace dalili ƴaƴana mata suna yi cin amanin miji su je su dauko ciki a wani waje su rataya masa kuma dole ya karba tunda matarsa ce ta aure komi na iya faruwa kuma ɗana ban san launin kamanni idonsa ba kan haife shi ban san launin jikinsa ba ban san tsawonsa ba ban san shekarun da zai a duniya ba amma annabi na san kalan na san irin yadda idanunsa suke na san kalan jikinsa na san launin gashinsa na san tsawonsa na san iya shekarun da zai a duniya da komai da komai duk na sani to kaga wannan aiki arifin yayi yawan da ba a bukatan qurbani to sai Allah ce annabi ya ba su wannan amsa allazina qalu inna allaha ila ilaina waɗanda za a ce zuku azabal hariq din kuma wanda za ce musu zalika ma qaddamat aydikum anna allaha laysa bizallamin lil abid din akai su wuta wuta mai ci mai kuna ta kona su azabal hariq sannan a ce musu wannan hannayen ku ne suka gabatar muku da wannan aikin to su ne waɗanda suka ce maka allazina qalu su ne dai waɗanda suka ce maka inna allaha ila na allah ya alƙawari da mu allah nu'mina bi rasuli don shi wancan da ya yi wannan bakar magana sai na bakar ya mari shi yana cikin tawagar da suka samu annabi suka yi wannan magana Allah zai kalu na la'ida ilaina su ne wanda suka ce Allah ya alkawari da mu Allah nu'mina bi rasulin kada mu imani da wani manzo hatta ya ciya na bi qurbanin ta akulun nar har sai ya zo da qurbani wuta ta sauko daga sama ta ci qurbanin sannan sai mu yadda to wannan banda annabi Isa banda annabi Muhammad su sun san haka amma sun faɗi wannan saboda ta'annuti ne sai Allah ce annabi ya gaya musu kul gaya musu ya rasulullah qad ja'akum rusulun min qabli ai rusulun min qabli manzannin da suka zo kafin ni ja'akum sun zo muku da abinda kuka nema na qurbani bil bayyinati sun zo muku da da bayanai filla filla da ayoyi filla filla wa bil ladzi qultum hadda abinda kuka nema kuka faɗa na qurbanin ma sun zo da shi to amma fa lima qatattumuhu inda gaske ne me yasa kuka yanka su me yasa kuka yanka kuka da gaske ne ku gaskiya kuke nema
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب za ka bi المنير tijjaniya to ku yi niyya in za ka bi tijjaniya ko sharaɗi kun ji ko ba dole ba ne amma Allah ya faɗi ayyukan a Qur'ani ya ce yana son a yi amma daga ran da mutum ya karba ya zama bakace ya zama dole sai ya cika saboda yufu wal yufuna zurahum wal yaqahu bil baitil atiq yufuna bin nazari wa afu bi yadillahi idza attu kun ji ko ina shiga tijjaniya ba a fita ina ji ko mutum ya fara yi zai rika yi ne tun da ya bakace zai rika bauta Allah da shahar mutuwa sannan ba tijjaniya da wata ɗariƙa amma dukkan ɗariƙun wali gaskiya ne ba ziyarar wali sai tijjana ma nan ziyara bara amma ana son dukkan wali Allah na ganin girman su ana girma masu za a kula da sallah yi ta cikin jama'a ah, in an samu iko za a kula da haƙƙiya musu biyayya jin wazifa jin zikin juma'a ba a shanta ba kun karba ku yi niyya bi sunna na wanda bilal min Allah wanda yake da girman su alhamdulillah rabbil alamin insha Allah na wa ganin shi da shi da kun karba ce alhamdulillah ma ku nemi mukaddamai su ku bani lafiya da kuma wa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubri wal kitabil munir anan kun ga a a ayoyin bayan yakin uhudu an raba mana ga al'ummar musulmai daban wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani ga jama'a musulmai zalla ga jama'an kafiran makka zalla da suka zo yakin su to akwai wani network a madina wata shabaka ita wannan shabakar ta haɗa yahudawa ne da munafukai su kuma yahudawan nan su a waje da al'ummar musulmi suke amma suna da wakilai cikin musulmi suna munafikan madina da su ake sallah da su ake komai duk sharorin yaƙi da su ake suna zaune a wurin to su kuma bayan an ƙare da kafirai an ƙare da ah, an ƙare da kafiran da suka zo yaƙi yanzu maganar yahudawan wannan suka haɗa kai da an faɗi kuma munafikai waɗanda ibnu ubayyin ya ja su wani ya lamar lazina na faku wakila lamta alau kacirin fi sabila a wuri fawa zuwa ƙarshe to nan yanzu ana faɗin abokan hulɗan munafikan ne su ne yahudawa mazauna madina kamar yadda muka faɗi a karatun jiya cewa shi yasa maganan aikin intelligence wato maganan intelligence service a musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana iya koyon wannan cikin darussan da ya koyar a rayuwa misali kaga na military intelligence wannan a fili ne za a wakkala waɗansu je su nemo labarin abokan gaba yadda ya tura huzar tunu jama'a ranar yakin handak ya je jo labarin me ake shirin me labarin kafiran makka abu safiya ne ya tashi ya jawabi har ma abu safiya ne ya ce kowa ya duba na kusa da shi sai huzaifa ya kama na kusa da shi ya jijjiga ce waye kai sai ce ni ne wani ya ce o kai ne daman an ce kowa ya duba na kusa da shi shi yasa to sai aka ba da labarin ne za mu jiki zai biya wa annabi kuma ya tura zubair ibn al-awam cikin yahuda shi ma ya ji ya ji labarinsu to amma idan abin da shafi wato civil intelligence service abin da shafi misali ba na soji ba kamar na faran kaya to waɗannan ba wai yadda kaga ana yi a yanzu a ce wai a rika amfani da su don a ji asirin kowa me yake ciki menene cikin cikinsa a ji sirrinsa a kawo gwamnati a'a wannan ka musulunci ya hana yana cewa wala ta jassasu wala ya tabba dukun badan amma akwai makiya munafukai waɗanda suna nan cikin al'umma da su ake samun sallah to annabi Allah kaɗai ya san su sai kuma annabin da ya sanarwa su alaihi salatu wassalam sai kuma wanda annabi ya ga yana da kibra na ikon wannan shine Huzaifa ibn Yaman annabi ya sanar da shi dukkan munafikan Madina sai ya zama kamar shine a matsayin inda annabi na da NSA to da sai a ce shine National Security Advisor a gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma inda annabi na da wannan to da sai a ce shine duk da annabi bai bukatar sai an ba shi shawara amma shi ya san makiya gwamnatin manzon Allah wato makiya annabi wanda da su ake sallah shi Huzaifa wato makiya kamar da ke enemies of the state to ya san su wannan kenan amma ba wai yadda ake yanzu a cikin kowa a ji sirrin kowa shine musulunci ya kafa ba a'a wanda ya kafa mai tsafta ne wanda yake makiya addini makiya musulunci masu neman ganin bayan sa cikin musulunci to sai ya zama civil intelligence zai duba su waje da musuluncin kuma akwai military intelligence in an je yaƙi sai a dubo su amma kuma shi na cikin ba wai ana da yan leƙen asiri da yawa cikin mumini annabi na da su bane a ko kaɗan shi annabi ya san su ya sanar wa amintaccen sahabi sau zai ba ibn yaman wannan sai zama ya isa to wannan kenan fa billaji qultum fa lima qataltumuhu in kuntum sadiqin fa in kazzabuka fa qul fakar kuzziba rusulun ya rasulullah in sun karyata ka ba kai kadai aka karyata ba an karyata manzanni da dama da suka zo kafin kai ja'u sun zo bil bayyinati da bayanai filla filla yadda muka ce ka gaya musu kul ja'a kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati to lalle manzanni sun zo musu da bayanai alamu ayoyi filla filla amma sun karyata su bil bayyinati wazzuburi sun zo musu da littattafai wal kitabil munir da littafi mai haskakawa wato zai zama kenan in tunda bani isra'ila ne ba su da littafin da ya kai musu at-taura duk littattafan da suka aka Allah ya kai musu da su ba kaman at-taura inna anzalna at-taurata fi yahudan wa nur يقول بأن النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والصوفيون من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون wala ta rubi ayati samanin kalilan da ita suke shari'a har annabawan da suka zo bayan annabi Musa ma da attaura suke ta shari'a ba yi wa attaura nuska ko da harafi ɗaya ba sai zamanin annabi Isa alaihi salam shi kadai ne yazo yi nuska ma dan su ayoyin attaura yake wala uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum ah wal kitabul munir kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار فأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زوزي عن النار وأركل الدنيا فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت شهداء أود سن شهادة كما منافقai sun ce lawa da'una ma kutubu da sun ji mu da ba a kashe su ba to ai ba wai kuma Allah ya ba su an sace faddau anan fusikul mota in kuntum sadiqina ku ture wa kanku mutuwa mai inda gaske kuke yi to ai ba su kaɗai bane kowa ma zai mutu kowace rai sai ta ɗanɗana wannan mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut shi yasa kullum aka ji kullu a alqur'ani dole a gane ba kullu shamila bace ba kowace kullu ne kullu shamila ba idan ka ce wannan kullun kullu shamila ce kamar da kullum maulana shi yake karanta mana cewa ya za ka ɗauki wa yuhazzikumullahu nafsahu ya za ka ɗauki lokacin da annabi zai ke cewa Allah wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fi a talau ma fi nafsi wa la alamu ma fi nafsika da na an dangana wa Allah nafsu Allah da kansa ce wa yazziku Allah nafsahu an ce kuma kullu nafsin za'iqatul maut to yin wannan kullum ta zama shamila har da wancan nasu na Allah ba zai yi ba dole a gane ashe masu da'awan wai kullu mudafatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar a gane akwai jahilci matuka cikin fassara wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke yi a ka'ida nusus na qur'ani da na hadisi ba a yadda wani kawai ya gansu ya musu fassaran bakin hanya ba dole sai ya san ilimi na usul in bai san usulul fiqh ba ba zai iya fahimtar me Allah ke nufi a karatun nan me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi haka malamai suka ajiye dole ne sai an san ilimin usul in ba haka ba mutum zai kasa gane me ake nufi kana ganin kullum a ce tsakanin executive da legislature sun je kara gaban babbar kotun tarayya supreme court me yasa suka je kara wai sun je a fassara musu wata sakara a cikin constitution kana jin members na executive ba sa jin turanci ne kai alulin legislators na Najeriya ba sa jin turanci ne ba da turanci aka rubuta constitution Najeriya ba da turanci ne to tun daga babban alkali wa turanci ya fi su ji ko kuma sanin doka sanin doka to idan a ce constitution din Najeriya da yan adam ne suka taru suka rubuta ba Allah ne saukar daga sama ba amma wata zadara ta murɗe yadda komin turancinka komin gogewanka a boko ba za ka gane ba sai an je ba ma lauya ba sai an je don alƙalin ƙasa zai fassara to ina ga qur'ani da hadisin manzon Allah waɗanda su ba jama'a suka zauna suka rubuta ba Allah ne ya turo daga sama kaga wanda yake cewa kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kullu yace shamila ce to ya rusa ga baki ɗaya musuluncin farawa da alƙur'ani kowa ya sanya ƙur'ani ba a tara shi zamanin manzon Allah ba sai zamanin bayan ya bar duniya sai a ce eh ai annabi ya ga mana alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina ai an tara ƙur'ani zamanin khulafa'ur rashidin ne da haka wannan ma sunna ce sai mu ce to ƙur'anin da aka tara zamanin Abubakar wanda zai dinga sabita rubuta da wanda aka sake rubuta zamanin Usman kofi bakwai din nan wanda zaidun sabit da mataimaka guda biyu wato abdullahi zubair da mataimaka uku da sa'id ibn al-as da abdurrahman ibn al-haris ibn hisham su uku suka taimaka zaidun sabit aka sake rubuta qur'ani waɗannan kofis din duka babu digo ba wasali ba yaya digo da wasali da yaya kuma bai yi ba sai zamanin da kulafa'ur rashidun sun gama nasu zamanin abdulmalik dan marwan hijjajin shekara 75 aka sake rubuta qur'ani aka masa digo da aya da wasali da komai da komai to wannan digo da aya da wasalin dan Allah aka fasa da mu da satin da bid'a ina za a kai qur'ani kaga wanda yake jayayya kan wannan ba wai ɗan dariƙa yake nema ya harbe ba musulunci ya auna da bindiga yake so ya harbe gaba ɗaya musulunci yake so ya auna amma in za ka yi yaƙi dole in za ka tuɓe mutum ka sai ka fara cire masa hula tukun ko sannan ka cire masa kyalba sai ka cire babbar riga sai sarar yar ciki da wando sai ka cire sai singileti sai gajeren wando to tun da ɗariƙa ya zama kyalba ko ya zama rawani in an cire saura karatun fiƙo ya zama babbar riga saura ilimin tauhidi aka je kan qur'ani ainihin nusus din suka ce ba su yarda da hadisi ba sai qur'ani zalla aka je kan qur'ani zalla shi ma aka bi shi aka masa bita da kulli wajen wasali da yaya aka tuɗe riga aka tuɗe kuma me ya rage ba abin da ya rage a musulunci amma lalle nan aka nufa da aka matsiran in ba ka so a maka tsirara karka yadda a fara ce maka tun akyal ba amma matukin yadda aka cire akyal ban farko to za a zo kan babbar rigan ma za a zo kan jamfar ma za a zo kan yar cikin ma har a tuɗe mutum tsirara to tun farko in kana wuri dinka na zikiri ka rike da kyau karka yadda ka sake duk ba surutun da ake cewa ko ba kyau ko shirka ne ko annabi ba idan suka ce a'a abinda muke nufi a nan shine annabi ya istighfari ya yi salati ya yi hailala amma ka kawo mana inda ya kida ya istighfari ɗari bayan fatiha yadda kuke yi salatin fati ɗari ko salatin annabi ɗari bayan fatiha la la la ɗari duk wannan suna buƙatar tauqif ma'anar tauqif sai in annabi ya zo ya dasa mutane akai ya ce nan za a tsaya idan suka ce wannan to shi ko abin da za a ce musu a ce to ba su banci shari'a musulunci ba ga hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As da shi da babansa yayi alƙawari shi Abdullahi dan Amr dan As cewa ba zai ƙara baccin dare ba ba zai ƙara kwanciya da iyalinsa ba ba zai ƙara cin abinci da rana ba kullum kullum sai ya saukan Qur'ani har ya mutu mu kullum kiyamul laili zai sai babansa yayi da shi ya kiyarda sai baban ya kai karan saurin manzon Allah annabi ya kira shi yace alam ukhbar annaka tasumu wala tafṭir wa taqumu wala tanam wa wa wa taqra'u alqur'ana kulla yawmin qala bala ya rasulullah yace ba kai ne aka bar labari kullun kana saukan qur'ani a rana kana azumi ba fashi kana kwanan sallan dare bace kwarai ya rasulullah yace karka haka ba za ka iya ba abinda za a yi kullum wata ka rika azumin kwana uku farar ayyamul bidi ranar sha hudu sha biyar sha shida ga wata kowace wata fararen kwanaki ya ce ya rasulallah ana ku aksar min zalik zan yi fiye da wannan wannan ya kasa mu yau kaga da ashari'ul hakim ake jayayya annabi shine ashari ko eh to ga yau da annabi ake jayayya ga ga annabi na faɗi shi kuma sahabi na cewa a'a ya kasa mun yana faɗi wato annabi na cewa ga yadda zaka yana cewa albarka ana ciniki yana albarka annabin da ake ta sai inda ya dafa ake tsaya wato ga sahabi ya ja kuma ya jawo yace to in dai haka ne ka rika yin kullum azumi a mako sau biyu alamis da litin yace sallah zan yi fiye da haka yace ka rika yi fashin kwana ɗaɗɗaya yace zan yi fiye da haka annabi ya ce ai ba mu alheri fiye da haka ka tsaya a wannan din dole to bayan an ja an ja an ja ne aka tsaya a nan khairu siyamu siyamu daud kane yausu yawman yafir yawman ma annabi ya bar shi akan wannan har ya rasu kuma an yi an yi da shi bayan ya tsufa ya bar ya ce a'a tunda annabi ya rasu ban daina ba wallahi ina jin kunya in je lahira in daina ya zama na daina kaga shi zan karbi tijjaniya sai ce har abada har mutuwa dalili alkawari kai shi ma an dan as alkawari yayi da haka wannan ya nuna ta ko ta ina dai aka fitowa zikiri wajen suka to jahilci ne kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai lalle za ta dandana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama nan Allah yana razana mu da mutuwa jama'a musulmi dole mu razana dalili saboda ba jari da Allah ya ba dan adam da ya kai rayuwa wato idan shekarunka a duniya hamsin ne to Allah ya kidaya shekara hamsin da sunan uwar kuɗi gashi ya baka ka sayi abin da ka ga dama da su in shekarun ka duniya 60 ne ga jari na shekara 60 Allah ya baka kowa ka ga ya zama wani abu a duniya cikin shekarun da aka bashi da sunan jarin nan ya ɗibi shekaru ya yi amfani da su misali wani an ba shekara 40 ya ɗibi shekara bayan shekara bakwai na wasan ƙasa ya ɗibi shekara shida na farko ya sayi ilimin firamare da su haka ne haka ne ya mika shekaru don ko kayan kudin firamare kace a bayan takarda zan biya kuɗi a ce a da shekaru ake sayarwa ka kawo shekara shida a nan mu baka ilimin firamare da takarda in an baka to ga abin da ka siyo wayannan takardar ita ce iya shaidan abin da ka yi a shekara shida sai ka sake amfani da shekara shida na biyu ka sake sayan kwalin sakandare da kuma ilimin sakandare in ka da takardun ka sake amfani da shekara hudu ka sayi kwalin jami'a da ilimin jami'a to wannan shine jarin uwar kudin ka kana da digiri sai ka je ka nemi aiki in ka je neman aiki sai ka ce ya ce daga zuwanka ne maki ce malam musan dai ba yau aka haife ka ba yau da kuma ne maki ba yau aka haife ka ba akwai dai ranar amma ba yau bane to amma ka kawo mana CV ɗinka CV ɗinka zai gama tun ranar aihuwanka har zuwa yau mai kasa ya da shekarunka na farko zuwa yau in kai kendarin CV ka nuna CV ɗinka sai a duba ga iya qualification ɗinka sai a ɗauke ka aiki to wannan aiki shine abin da ka saya to duk abin da ka ga wani ya zama a duniya ko da me ya zama ko a siyasa ko a maganan kuɗi ko a maganan ilimin addini ko a menene shekarun sa ya ɗiba ya sayi wannan da shekarun ya zama da ba shekarun da bai yi ba to ba abin da kai lokaci tsada in kuɗi ne ko sun kone gaba ɗaya Allah na yi ninka masu dawo amma shi a rayuwa in kwana ɗaya ya wuce to ba ya ƙara dawowa bai ƙara dawowa kaga yau yau ranar yau shi yau asabar ko yau asabar to duk wanda yake da rai yau a duniya daga jiya juma'a zuwa yau asabar kowannen mu ya daɗa matsowa kusa da kabarinsa da kwana ɗaya ya nisanci ɗakin kwanansa kuma da kwana ɗaya daga jiya kawai zuwa yau saboda idan da kwana dubu ya rage maka ajiya to yau saura kwana 999 haka ka'idar take idan an kai gobe kuma ba kwana 999 a da 98 ne to har nan da kullu nafsin zai kasar mutum nan ta zo har a iso yau ne saura ma kwana 360 kwanakin shekara ko da 65 to yau ne shekarar ka ta ƙarshe har a iso watan ƙarshe har a iso makon ƙarshe har a iso kwanan ƙarshe har a iso awon ƙarshe har a iso mintin ƙarshe har a iso sakan ɗin ƙarshe sakan ɗin na shigowa dole ka fadi ka mutu ko ba wanda ya bige ka to shine kullu nafsin za'iqatul maut to da haka yaudaran kai ne mu ɗauka wannan asabar ɗin ta yau ita ce asabar ɗin mako mai zuwa a makon da ta wuce a'a wannan asabar ɗin ba ta taɓa zuwa ba tun da Allah ya duniya asabar ɗin yau da muke ciki tun da Allah ya ba ta zuwa ba sai yau kuma in ta tafi ba ta ƙara dawowa ba ta naɗa dukkan ayyukanmu za ta je ta miƙa a final kiyama ba da ko jiya juma'a jiya ta sanka a mutumin kirki in yau asabar ta sanka a mutumin banza to yau dai za ta naɗe ka yadda ta sanka ta miƙa in isa jima'i ya goge to inda goge yau dai ta naɗe gashi sai ya zama abin da ka miƙa shi ne da haka a kullum rana muna nisantan ɗakin kwana ne muna matsantan kabari kullum rana yanzu yau mun daɗa ɗaukan kafa mun matsanci kabari fiye da jiya mun daɗa nisantan ɗakunan kwanan mu saboda a kwanakin mu an rage ɗaya yau gobe lahadi za a daɗa rage ɗaya jibi a rage har dai zuwa ranar ƙarshe ran da kowanne ya matso kabarinsa zuwa gaba ɗaya to tun da haka ne kuma hakan ne ana matsawa mun bar kabarin a rushe ɗakin kwanan kullum shi muke gyara muke filasta da fenti da menene da gyara da kayan kawa kuma kullum shi muke daɗa nisanta kabari shi muke daɗa matsanta kabarin muka bari a rushe ɗakin kwanan muke ta ginawa kullum to amma sa'an da muka ci kayan ginin da ɗakin kwana ke bukata ba shi kabari ke bukata ba a lokacin da ɗakin kwana ke bukatar siminti da block da fenti da menene da kayan kawa da wutar lantarki shi kabari bai bukatan waɗannan kayan ginin kabari su ne istighfarin nan da salatin annabi da la ilaha illallah to waɗannan shi yasa ake karɓar zikirin waliyan Allah ana yi dalili saboda sai zama kana gyara ɗakin kwana da abinda ɗakin kwana ke bukata kana gyara kabari da abinda kayan kabari ke bukata ya kamata duk ran da ka sai siminti zaka zaka siminta ɗakin ka ka sai wani musuluncin ka tura kabari kace a gyara ma kabari kan ka zo ya kamata duk wanda ka sai gongonin fenti zaka fenti dakin ka ka sai wani gongonin fentin ma ka tura kabari kace a fente mun kabari na kan nasu duk wanda ka ja wuta gidanka ka ja wuta kabarin ka dan baka so nan ma ka zauna ba wuta a kai ma duk wanda ka sai generator a gida ka sai wani ka kai kabari to amma ka nemi irin generator da lantarki da fenti da simintin da kabari ke bukata ba irin na gida ba to wannan kenan shine kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa to amma in ana zikirin Allah sai ya zama ana karban ana gina kabari kuma ana gina ɗakin kwana duk ran da mutuwa ta zo ba makara ba dama ai an dade ana gina ɗakin kwana ana gina kabari sai ya zama kamar mutum ne ya gama sabon gidansa a GRA ka san ran da zai kaura zai ban kwana da abokai to wallahi da zaman dai an samu an ji daɗin zama da juna amma ya zama dole in tashi wallahi na gama gidana da muke ina yi yanzu alhamdulillah zan koma unguwan jiyari zan koma malari ko zan koma unguwar da sauransu da haka alhamdulillah Allah sada fuskokin mu da alheri yana murna ne ran nan ba yana nadama ba kuma za a zo ana murna a zo a yi walima a gidan ya dawo ba za a yi zaman makoki a gidan da ya kaura ba ko za a yi ba za a yi ba dalili ko shi ya sani jama'ansa sun sani kowa ya sani gidan da ya gina nan ya fi gidan da ya tashi da haka in dai ba masa muna ba za a masa kuka ba to haka gatan wanda ya gama gina kabari yake in da ya gama gina shi tsaf to ran da tashi shi ma walima za a je a masa ce lalle ya kaura daga ya koma sabon gidan sannan da ya gama gina a makabarta zai koma ya gama da wannan tsohon gida na duniya a kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna iyaka a lahira ba mutuwan ne hadari ba a'a kullu nafsin za'iqatul maut lalle kowace rai za ta mai dandana mutuwa ne wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah iyaka dai in an je lahira aikin da kuka yi a duniya shi za a saka muku da shi a lahira wato kowa abin da ya yi mumini a saka masa da imaninsa da kyakkyawan aikinsa kafiri a saka masa da da da zunubinsa na kafirci da na sabon Allah fa man zuza ayin nari shi kuma fasiki musulmi ba za a faɗi irin na kadariyawa a ce zai dawwama wuta ba ba za a ce nan mutazilawa zai shiga wuta ba ta kai ta kafirai ba amma zai dawwama ba za a faɗi kuma na jabariyawa a ce komin zunubinsa ɗan aljanna ne ba wani laifi Allah ba zai rubuta ba a wa manya mutu wa lam yatub min wuzrihi fa wuqila Allah jami'a amrihi duk wanda ya mutu bai tuba daga kaba'irorinsa ba to akan fawwala wa Allah lamarinsa ne a dai masa addu'an gafara amma ba za a ce wai yanzu yana wuta ba matukan da imani komin yawan zunubi wannan zuziya yanin neri wa urkilar jannata faqad faz to nan ne baitul qasi wato ba wa man zuziya anin neri duk wanda Allah ya kauda shi daga wuta wato aka aka tafiyar da shi daga shiga wuta ba zai je wuta ba wa urkilar jannata aka shigar da shi aljanna to faqad faz haqiqa ya samu babban rabo wa malayatu duniya illa mata'ul gurur a rayuwar duniya ba wani abu bace face rayuwar rudi dan an san ita ce take sa mutum ya manta da cewa zai dandana mutuwa dan ba mai inkarin mutuwa amma an san rudi na rayuwar duniya ake sa kowa ya manta kuma rudi na rayuwar duniya ake sa kowa baya ya sa hannun jari cikin jarin da aka bashi na lokaci wato lokaci shine babban hannun jari kowane sakan daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbai kowa ya mutu ya je lahira sai yayi nadama suka ce har mu ya rasulullahi yace har ku mu kuma nadama me zamu yi yace in an ba ku ladan ku me hukun ku yi murna sai ku ce wallahi da mun san haka yake da riba wallahi da mun cika dukkan lokutan mu da yake ibada da ban mu sakan daya a duniya ba na ibada ba dan zaka je ka ga lokutan ga sunan yanci an baka jari amma gashi kuma uwar kudi asara ba riba ka dawo sai dai iya wanda kai na alheri wa malahatid dunya rayuwar duniya ba wani abu ne illa mata'ul ghurur sai dai daɗi wanda yake na rudi Allah na'am Allah mana gafara Allah ji kan mu ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malam malam Allah na'am to insha Allah hajja zulai Allah ya san zamu ga shi duk shi musu addu'a Allah ya saka musu da alheri in shi da zamu ga shi shi musu addu'a da mu gaba daya Allah ya saka musu da alheri Allah ya damar da shi lafiya Allah ya ja mana kwanan su albarka ne sallallahu alaihi wasallam ya ja mana kwanan su Allah ya ja mana kwanan shi albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu jikan iyayen mu da iyayen mu da malaman da malamu da malaman malaman Allah saka shi mu da alheri Allah ya jikan mu su maza da mata da ayi da mutu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun da wasu duka musulmi albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka musulmi da musulunci Allah ya karɓa albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim ya zalama zikir zanta na jiwa lillahi dalin amin اللهم صل على سيدنا محمد وكرم الجلال ولا اله الا انت العظيم سبحانك وبحمدك الحمد لله